suna bautar duwatsu da suke bauta su ma samudawa da suka zo bayan adawa suna bautar wasu duwatsu wasu na bautar itace suna da abubuwan da suke bauta ma min dunillah wanda ba ubangiji ba sai Allah ya kuma su annabi a cikin su shine ya kuma su Allah ya kuma su annabi Fatima alaihi salatu wassalam annabi Fatima ya zo ya na musu wa'azi dare da rana ba lokacin da bai musu wa'azi amma ba su yi imani ba daga ƙarshe sai ya gaya musu ya ce to yanzu ina ce muku wa'azi kullum ba ku yi imani ba sai suka ce sani ba za mu yi imani da kai ba sai ka hito muna taruwa a wani a cikin wannan dutse cikin wannan dutse suna da wani babban dutse a garin su to muna so ka nuna mana mu'jiza irin na Allah da taruwa da mutuwa cikin dutse a nan kalu yace in na fito taruwa ba ku yi imani suka ce za ku yi imani nan take ba Allah zai ne mursali ne yana gaya man wani cewa ba ne ce za ku maka wannan mu'jiza sai aka fito masa taruwa a cikin dutse sun dinga suka suka gani lalle babu shakka za ta kuwa amma abin da ke faruwa rahin gana su da kuke shan ruwa yau takuwa za ta sha in ya so gobe sai kuma ku ɗibi ruwa jini ita ma sai ta zo ta sha in ta zo za ta shanye gaba ɗaya kuma ku zo ɗiba kuma kwashe ruwan ne saboda haka in wannan ya sha yau gobe wannan ya sha a kwana tashi sai suka ce ba su yadda ba wannan abin ba sai da shi ba su suka ji ya za su hana sharuwar takuwa kuma ya zama to ko da yaushe sai takuwa ta zo ta sha ruwa ranar su ba za su samu ruwa ba sai ce musu a hazi na katul bani wannan takuwan na Allah ne takuwa ne na Allah kuma ku kuka roƙa a kawo muku kuma ubangiji ya sauka muku da wannan mu'jiza suka ce za su kashe takuwa ya ce a'a fala ta ba su hana su ne ba ya kusa kun azabar da ne kada ku taɓa damuwa nan da mummunan wani abu in kuka taɓa wannan damuwa da wani mummunan abu ubangiji zai kama ku da azaba mai tsanani saboda haka ku rabu da damuwar nan suka je suka yi shawara cewa ya kamata a kashe ta sai aka samu wani jawumi a cikin su da ake kira al'asar ana kitan malamai sun ce sarkin samari ne na wannan lokaci amma da ana yi halin da jawumi ne sai aka alƙawari da shi ya ce zai kashe musu taguwar ma'ayin taguwar ta fito da tiya tana tare da tiya ita ce taguwar to da ya zo ranar da za su kashe taguwar taguwar ta fito shan ruwa sai ko shi masanan taro sai ya kashe ta yana kashe taguwar sai tiyar sai ta yi kuka su sai ta koma cikin dutse nan da suka fito da ruwa a nan salihu ya Allah ya masa cewa an kashe damuwarka ya ce ina diyar aka ce ainihin mata kuka su amma ta kuma da shi mutu sai ta kowane ku kwana uku kuka da ce su ku kwana uku da su zama da duniya kuma haka aka yi ya ce ranar farko za ku ga alamun azaba a huskan ku huskan zai yi jaja da alamun jaja rana na biyu za ku ga huskan ku ya yi jajir rana na uku huskan ku zai baki to ranar za a samu kuɗa azaba kuma haka kan aka yi musu aka wayi gari kowa sai ta ya nake ganin huskan ka da alamun jaja ni ma an na ga huskan ka da alamun jaja aka wayi gari na biyu kuma abu ya karu sanar rana na uku ubangiji ya ce fa akaza ku muka kama su bi azabar kuli da azaba na walakanci bi ma kana tafiyun bisa ga abin da suke aikatawa aka yi kuma laika jibrilu ya daka musu tsawa tsawa mai tsanani zukutan kowane mutum zai zukutan shi da tsage zukutan suka fashe gaba ɗaya cikin lokacin guda dukkan su suka mutu ubangiji ya ce mun kawo ƙarshen samudawa kamar da muka kawo ƙarshen adawa hikiman alƙur'ani karanta masa wannan labaran da suka wuce ana ba shi labari ne saboda mu mutanensa sallallahu alaihi wasallam idan ba mu kai taurin kai ga abin da su kwani su kai ma annabin su kuma ga irin azaban da aka yi wani ma ga abin da aka yi ma annabin su kai ma annabin su ga irin azaban da aka yi saboda haka kowa shi ka kai kai sa Allah shi yake da in an taba shi zai kama kuma zai yi azaba kamar da muke kuma bayani kullum abin da yasa ake zaune lafiya lau saboda azaba cewa ba za ni musu azaba ba in dai kana cikin su ya Rasulullah kuma ba za ni musu azaba ba in dai za ku yi sifa wa ma kana la ni aka kuma tafiyin wa ma kana la mutu kuma mun fasu ba za ni musu azaba ba in dai za ku yi kasan ba ko da yaushe kuma alhamdulillah duniya a yau tana zaune ne da albarkacin yan tarikar tijjaniya yan tarikar tijjaniya su ne ke yawan istighfari a yau duniya su suka fi kowa istighfari a duniya saboda ka kowa ma albarkacin su yake ci duk inda ka ga ana zaune kowa albarkacin su yake ci domin Allah ya gaya mana ya ce albarkacin istighfari ne duniyar ke zaune to kuma su ne masu istighfari za a wayi lokacin da an kai ƙarshe an rasa masu istighfari to kuma Allah zai tada duniya fa in lam yakun man yazkurullah fadala zalalilu sa'atan wa zalabatin idan aka wayi gari babu masu kiran Allah babu masu istighfari ubangiji zai girgiza kasa zai tashi kiyama Allah suna cewa la taqumu sa'a hatta man yadu Allah abdi man yaqulu Allah ba za a yi tashi kiyama ba sai an wayi gari bisa kasa babu mai kiran Allah babu wanda za a samu yana kiran Allah yanzu ɗan ɗarika sukan taru ranar juma'a suna la ilaha illallah la ilaha illallah wanda ke ba da da yawa kuke sannan kuma sukan taru wurin wazifa suna la ilaha illallah sai su yi guda ɗari kullum sai sun taru su yi guda ɗari in suka taru ranar juma'a sai su yi ba iyaka to su innan su ne za a wayi gari babu su wannan la ilaha illallahun babu masu yi wanda ake taruwa a yin babu masu yi masu yi guda guda din babu masu yi to babu sauran mai la ilaha illallah ta kasa sannan babu sauran wanda zai kira Allah ta kasa zalzala zalata sa'atan wala da mawadi to za a kirki ta kasa za a yi shi to da ma zikirin nan da istighfarin nan da salatu alaihi nan shine ke kira duniya
والذين الذين آمنوا
gargadin duniya baki daya yau ba na shi a adama ila lalai ranar za mu tara makiyan Allah wa'anda ba su yi imani da kai ba ba su yi imani da annabawa da suka wuce ba za mu gargaɗo su mu tara su gaba daya ila lalai والناشر المتكئين الى الرحمن وابدا ونسوق المجرمين الى جهنم وردا تونا ان تذكروا كباليا وسيك الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاء وقتنا فوقا وقال الرسول على لا تكون منهم تذكر تدعو كباليا وان النبي ايمان ما سوني اعداء الله سوني من يلا الله duk wanda bai imani da Allah ba komai ibada ne ko wani irin aiki ne yana cikin manyan Allah kuma yana cikin wanda idan an yi tashi a kiyama za a gargaɗo su gaba ɗaya a tara su wuri guda sannan wannan ranar da za a yi wannan aiki ranar da mai firgitarwa fa kai ma in dace ma nawo fa kai ma in dace ina ka ga kullum kullum ma ta bishe fa kai ma in dace ina ina فكيف إذا جئنا من كل أمة بشيء وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا ونصروا رسلهم وقوة من الله ya ya kenan ranar da za mu kawo ka ka zama shaida a kan su su zama shaida a kan wasu al'umma wannan rana shi shi ne kowace rana ta shi a hankali yau mata ce kullum nan ta ma'ana da kai mutara wa ma'amila min su'i ta wata da wannan bai da kuma bai da kuma wannan ba'i wa yi kasar kuma wa nafsa wa ta wa kuma bai ba ranar da kowane ɗan adam zai ga abu ya yi kasa wukiyar kullum nan ta ma'ana da kuma wannan ba'i ranar da za a cika maka kowace rai abu da ta aikata ba tare da Allah su ce ta ba rana guda ɗaya ne amma bai fi ta ba kuma mai ban tsoro ubangiji ya ce za mu tattaro dukkan makiya na duniya baki ɗaya ubangiji ya faɗi inda zai tura su ya ce idan ne za mu karkata su zuwa wuta idan aka zo aka yi tasha da kiyama aka tada kowa da kowa awwalun wa akhirun an tada na farko an tada na ƙarshe an gargaɗo kowa an zo a faɗi wuri guda ya mata fata da wani garo na ba ranar da za a musanya ƙasa a nan ne wannan ƙasar da muke bisa a shimfi na wani ƙasa wanda ba a taɓa sama ba a bisa ba to sai a ga wani dukkan halitta ba la ta zama illa hafsa ba ka cin mutum kawai sai kafa kafa kawai shi ke tafiya shar shar shar ba mai bin yana la ya kaka da zama nan yana mana da Qur'an ba wanda zai yi magana kowa ya firgita hankali ya tashi an tashi cikin abubuwa za a je wajen taro za a wani mai hisabi ranar nan ba karamin rana ba ne ba rana da mai firgitarwa saboda ba a taɓa irin shi gaba ba ba a taɓa irin shi baya ba kuma ba za a irin shi ba har abada rana guda ɗaya ne kowa zai tashi koyana a tsanar tsirara kowa zai ɗauki zurfan shi wani ya ce nashi a hannu wani ya rafe nashi a kafada wani ya tura nashi a kai wani yana tura nashi wani yana jaye da nashi wani nashi ma ya fi karfi shi ga yaran zaune yana kallon kayan abin da kowa ya aikata ya zo shi min tsarin zarafin hali yara wa madalar kamar su shara yara alheri dan karami ga shi abubakar shi إن الله لا الناس شاء ولكن لا صاحب المؤمنون الله بيزال له قوة إن الله لا مثقال ذرة وإن كفرت به ضعيفا ويمسك له أن Allah bai zama da koda kwayan fara ba zai zama shi ba abun nan da ka gani wanda kai ka aikata shi abun nan da ka gani wanda kai ka gwada abin ka ne to gaba ɗaya kowa zai tashi cikin kamari guda mutum dubu zai tashi wanda ya tashi wanda ya tashi wanda ya tashi wanda ya tashi in an tashi gaba daya sai a tafiya za a je wajen hisabi amma kuma abin da ke da ban mamaki wani yana tashi cikin kabarinsa ga doki na jirgin ba ma doki guda ba da wakai ne wasu na jirgin da ya tashi sai malaku sai hau doki doki nan zai hau doki nan zai tafi da shi ya kai shi wurin hisabi manzon Allah na cewa ramunan da kuke tsaye da su za su taso ranar kiyama a matsayin dawakai za su zo tsaya bakin kaburbura mutum na tashi kan kamari cikin kamari yana hawa dokin shi shi ne babban rago da ya fara bayyana shi sannan har yau matsala su tare na cewa ranar kiyama za a zo da masallatai da ladannai su wayannan masallatai wanda ake sallah a cikin su to kowane ladani shi zai jawo masallaci zai zai kuwa shi jama'an da ke sallah a cikin masallacin zai ke tara da su zuwa wajen hisabi amma wasu sun hau da wakansu ne ragunan layya zuwa wurin hisabi wani ma ya taso ne ya je wajen hisabi wani sai ya ƙetara ya je sai ce ina sirari yake sai a ce ai ka wuce shi bai ba ka sirari ba ko da yake wani kuma kamar kyauta wani ya samu ne ido ka rufe ya kai wani hisabi bai ga sirari ba bai ba san da shi kira sirari ba kuma dole sai kowa ya sirari nan zuwa wajen hisabi manzon Allah sallallahu alaihi ce wani kuma zai zo zai sami sirarin nan kamar kai ta koyi sanan kauri shi kamar gashin kan ɗan adam gashin kan ɗan adam iyakar kaurin sirarin kenan sannan kaifin shi kamar kaifin takobi wani in ya taka sirarin nan zai fada wani zai tafiya sai ya je tsakiya sai ya fada wani zai tafiya sai ya je ƙarshe sirarin kamar gada ne aka ta daga wutar jahannama ga wutar ƙasa ga gada an aza sama kuma kowa sai ya hau gadar ya je wajen da za a yi fadu to shi ne wani yana takawa sai ya fada wani zai yi tafiya sai ya je tsakiya sai ya fada wani sai ya zo karshe kamar zai ketara sai ya fada wani kuma zai taka da kafa ne ya ketare salatu wani zai zo bisa ingarman doki ne ya ketare salatu wani zai zo ne kamar walkiya ya wuce salatu wani ma bai ganin salatu sai ya ce tambaya ina salatu yake malakun su ce kawo shi gwargwadon aikin mutum gwargwadon zai ke kewayen sana to sanan za a zo inda za su aiki taro gaba daya tun daga na farko annabi adam har zuwa na karshen halitta kaf Allah ya tsara su Allah mu da wofin kullu na kuma ta kafa ubangiji ne za mu saka ma kowace rayuwa da mu da ta aikata a ranar nan rana guda ne kuma kowa ya zo wuri kowa ya zo da abin da ya aikata kuma kowa sakamakon shi ke jira amma ba zuciya na bugawa kamar ana daga tabar ya cikin turmi kana jin ɗin ɗin na tashi hankali na zuciya saboda kowa ya kawo ne firgita a kan kowa ya kawo ne firgita da shi tun lokacin da ya sa kira annabawa a tambaye su a kan al'ummansu sannan a tambayi al'umma a kan annabawansu bada na tsara da daga nan kwasi na ilim bada na tsara da mursalin bada na kusa na rami ilmu makon na dalili wani wata zuwa mai haƙƙun za mu tambayi annabawa da muka aiko za mu tambayi waɗanda muka aiko ma annabawa kuma ma'aunin da za mu dora na auna na da yayi ubangiji ya ce wannan gaskiya ne wai wannan yana gaba mu fa shine Allah yake gaya mana wannan sura ada Allah ila ne fa mu zabu gashi mun gargado makiya Allah ranan nan duk wani abu da kake na ya bayyana babu shi babu abin da ke koyi komai ya bayyana fili duk wani aiki da kake na alkhairi ga shi an zo shi duk wani aiki da kake na shari ga shi an zo shi in kana kin Allah a koye a fili kana nuna kai masoyin Allah ne shi ya sani kuma yace za ku karkado makiya za ku tura su a cikin wuta shi kina babban mamaki sai ka ga mutum da shi kila kuna sallah tare da shi ko kun taɓa yin aikin hajji tare da shi ko kun wani aiki alheri tare da shi amma ga shi ya je wuta to shi mai kashe wuta ya aka yi zaka je wuta akwai wani abu ke nan wanda yake yi na koye wanda kai baka sani ba akwai wani sako ko wani kuskure da yake yi wanda kai baka sani ba kenan ko kuma a kila dama duk abin da yake yi yana yi ne don mutane su gani shirkun da aka bayan na yi bane don Allah to da wa'anda ke wa'annan aiki da wa'anda suka ki imani da wa'anda ke saba ma Allah da saka ba'ira dukkan su a da'in ne za a gargaza su zuwa wuta
فاستعنا ما نعوها
sai su kawo wuta to dama sun saba yin karya suka ce mu ai ba haka bane ina wallahi rabbuna wallahi ubangiji mu ma kunna na ba shi wallahi ubangiji mu ba ku na ku abubuwa bai ba abun da muke bauta wa tadarru ma kana da wani qahu abubuwan da suke bauta duk sun bace kowa na ta kai shi gunki ya bace in dutse ne ya bace in ruwa ne ya babu shi ya bace kowa abubuwan nan da suke bauta su ma sun bace sai su ce ubangiji ai mu ba mu bauta ba wani ka ba ai kai muka bauta ba ha a yau ne za ku zo ku yi karya don kun saba suka ce la la la la ubangiji ba mu bauta ba wani ba to shi kenan shahida alaihi sabrum wa absarum wa juludu bima kanu ya'malun sai ubangiji ya ce to kunnuwa ku yi magana sai kunne ya ce ni dai ina ji lokacin da ake kaza kaza kaza kai ma harshe ba harshe ya ce wallahi ubangiji ya faɗi kaza ya faɗi kaza ba abin da bai faɗi da ni ba ha ido ha ido ya ce da ni na ga kaza na duk abin da idon ka ya gani ya faɗa ba Allah ranar nan na ga abu kaza na ga abu kaza ya bibi abu kaza da ni ya kalli abu kaza da ni kaf sai ya faɗa ba Allah sanan sauran da bai su ne duru samun wasafar ubangiji ya kamo sunan gani da ji saboda muhimmancin da ido yake da da muhimmancin da kunne yake da ana gani a cikin kan adam in ban da kwakwalwar shi hankalinsa to babu kamar idonsa da kunnensa shi yasa ubangiji ya kamo sunan kunne ya kamo sunan ido sai ya ce wajudu da sauran gangan jiki aljurud ana nufin kaman fata aljulud ana nufin kaman jiki amma abin da ake nufi a nan da juludun ya kunshi hannuwa da kafafuwa da sauran abubuwa don komin da ya yi magana kunne zai ba da shaida ya yi ya ya je ya saurari wa'azi da ni ya saurari tafsiri ya saurari kira'a qur'ani ya saurari zikiri ya saurari kaza ido zai ce da ni ya kalli alqur'ani ya kalli mata mutane da ni ya kalli wasa da ni ya kalli samrolin da ake da ni duk abin da ya yi sai ya faɗi shi ma sannan harshe zai faɗi nashi wallahi ubangiji da ni ya ce kaza da ni ya faɗi wannan da ni ya faɗi wannan in ya gama sai hannu ya faɗi nashi da ni ya taɓa abu kaza da ni ya ɗauko abu kaza duk abin da hannu ya taɓa sai ya faɗi sannan baki ya faɗi duk abin da aka sa masa ni ma ya ci kaza da ni na haramta sai kafa ya yi bayani da ni yanke wuri kaza da ni yanke wuri kaza duk abin da ya shi ma fai sai shi ma malam bakar ya yi bayani shi ma duk irin ta'asar da ya yi da duk wannan da ya yi shi ma sai ya faɗi to gaba da kowa ya faɗi shaida alayhi sabbu wa qur'an wa tudu bi ma kan ya faɗi bisa ga abin da kowa yake aikata ba to anan babu karyar dawo idan hannu ne yake karya to an hana hannu ya yi magana an ce ta zama yi magana baka taba gari yana magana ba duniya amma sai ga shi yana magana kana kallo yana magana in ya gama kana kallo kuma kunne yana magana kuma da kai ake magana kana ji in ya gama kafa ya fara ba a shaida to su suka aikata kuma sun ba da shaida ina magana karya ai ba magana karya shikenan shaida ya tabbata yanzu kan sai a kama ka da laifi in ya ga dama sai ya yayi in ya ga dama zai maka asara irin wannan da aka zo alkiyama sai aka gudanar da wani aiki na ilimi mai ban mamaki alkiyama da aka tashi alkiyama aka tara kowa da kowa sai Allah yake tambayar malaman maza masu hudu ubangiji yake kiran su maliki shafi'i abu hanifa ahmad bin hanbali me yasa na aiko annabi daya na sauke littafi ne shi na alƙur'ani me yasa kuka kafa mazhabobi na guda huɗu a ce ga mazhaban maliki ga mazhaban shafi'i ga abu hanifa ga abu bin hanbali me yasa kuka yi haka nan to su hudu ne kuma dukkan su manya ne domin jagorori ne na addinin musulunci sai suka yi shiru sai abu bin hanbali shi ne karami a cikin su abu bin hanbali nan a maganar ilimi shi ne karamin cikin su hudu amma hadisi miliyan guda ke kai shi manzo Allah ya ce kaza daga wani zuwa wani zuwa wani hadisi marfu'an hadisi miliyan guda ke a cikin kai shi amma kuma wai shi ne karamin a cikin su ina ga sauran manyan kenan na ce ina ga sauran su manyan kenan to da ubangiji ya tambaye su me yasa suka kasa addini na kashe su saboda yanzu a duniya akwai mazhaba guda hudu ko ka je makka za ka iske limaman makka su hudu ne in ka je madina za ka iske limaman madina su hudu ne akwai limamin da ke bin mazhabar imam malik akwai limamin da ke bin mazhabar shafi'i akwai limamin da ke bin abu hanifa akwai wanda ke bin mazhabar ahmad bin hanbali to tun da su ne malaman mazhabobi da suka fi shahara a duniya akwai mazhabobi amma babu kaman guda goma nan to tunda su ne suka fi shahara a duniya kuma duniya ta rataye da su shi ko makka masallacin kowa ne madina masallacin kowa ne allah na kowa ne mazala na kowa ne sai aka ce to shi kenan kowane mazaba su kawo malamin su guda sai aka kawo mazaban baliki aka kawo shafi'i aka kawo abu hanifa aka kawo abu bin hanbali idan wannan liman ya ba da sallah fati daya sai wannan mazhaba shi ma ya kama sati daya sai wannan ya kama sati daya sai wannan ya sati daya wato abin da ake nuni mazhaba abu ne guda amma sai zaman to ikhtilafin ahadith sabani hadisai saboda mazala sallama majalisar sa ina nufin ofis ɗinsa kenan ina nufin har yau gidansa kenan da mazauninsa mazauni ne wanda ake gudanar da ilimi kowane lokaci babu sakon ɗaya face sai ilimi ya bayyana domin duk abin da manzo Allah sallallahu ya yi sai a sauke shi ko mene ne shi in zama ne sai an ce lokaci kaza ga irin zaman da yayi in nishi yayi sai an ce lokaci kaza yayi nishi in ruwa ya sha sai sun ce a lokaci kaza mun ga ya sha ruwa da ƙwarya mai irin siffa kaza duk abin da manzo Allah ke aikatawa kaf a duniya sai an faɗe shi ko mene ne shi kai hatta bayan gari ya je ya tsubuna yana bayan gari wani sahabi ya tsane yana so ya gani wai yaya bayan gari ma yake yana gaba wata ya shigo da gudu kuma ya zo bai ga bayan gari ba bai ga komai ba manzon sallallahu alaihi wasallam shi Aisha ba ta tambaye shi ya sallai me san kai bayan gari ba mu kan gani sai dai muka karshe na tashi yace mu annabawa kuma kai kasa ki hadin to ka hadin annabawa balle na shi to duk abin da annabi sallama yayi to sai zama to ya zama to ilimi na karantar da addini to sai zama to fadan shi ko da yaushe ilimi na tafiya to akwai sahabbai manoma akwai sahabbai yan kasuwa akwai sahabbai attajirai masu matauci wuri mai nisa to kuma gashi duk abin da annabi yayi sai an waita wani in ya zo wajen mazala ya zauna ya ji ana magana yana hada cewa zuwa an jima zai je gona to kaga sauran abin da aka yi bayan shi bai ji ba wani ya je kasuwa yau bai gari bai gari kila sai gobe zai dawo abin da aka yi yau bai ji ba wani ya je wani lalura ya dawo kafin ya dawo manzo Allah ya yi magana bai ji ba saboda a shekara ashirin da uku duk maganar da annabi ya yi ya zama hadisi duk aikin da ya aikata ya zama hadisi duk abin da ya yi kai ko kai ne ka zo kai wani abu gaban shi ya kyale bai magana ba abu ya zama hadisi sai an roki abu cewa wani ya zo gaban manzo Allah ya yi abu lokaci kaza kuma manzo Allah bai magana ba to abun ya halatta a yi domin idan bai halatta ba annabi zai hana ni saboda haka cikin shekarar nan ashirin da uku duk abun da ya wakana a ranar da ya dawo haibara jafar ya dawo gudun hijira a Ethiopia, Habasha, da suka gamu, mazalar sun salama ya yi nasara ya samu abubuwa da yawa, ga shi ya yi nasara a wurin yakin haibara, ga jamar ya dawo daga gudun hijira, ɗan uwan shi ne na jini, ga shi ya samu ya samu ango, an ɗaura mai aure da umar habiba, ga abubuwa na sun faru da yawa wajen guda hudu. Amma babban mamaki da suka gaba da jamar sai ke cewa bi ayyukun na abu da wanne ne sai farin ciki gamuwa na da jabar ya dawo ina fara ko amarci ina da nake yi ina fara ko nasarar da na samu ina fara duk ya ambaci abubuwa to sai shi jabar sai ya sauka ya zo gaban manzo Allah ya tsaya manzo Allah ya kalle shi yace jabar shabahatan fi khulqi wal khuluqi ka yi kama da riba da ɗabi'una da halitta to sai ya ji daɗi har yana rawa ga mazana yana rawa yana rawa annabi na murmushi sabai suka rubuci cewa ya yi rawa amma annabi na babushi to kaga a lokacin nan da ya hana shi sai a ce ai annabi ya hana shi rawa amma mazala bai hana shi rawa ba saboda yana rawa ne a kan hulle ji daɗi a kansa wannan riwaya shine zakirai masu yawan zikiri suke tafiya a kansa su yi zikiri har su yi rawa cewa su ma sun ji daɗi ne to duk abin da aka yi gaba maza Allah ya kyale abin ya halatta in bai halatta ba zai halatta ko kuma wanda shi ya aikata da kansa to ya halatta da maza su salama bai taɓa aikata wani abu da ɗan adam zai ce me yasa ka yi ba tsakanin shi ba da ɗan adam ya yi abin da ɗan adam zai ce ban ji daɗi ba bai taɓa yi ba balle tsakanin shi da Allah saboda haka malaman maza ba da suka zo wajen kafa nasu maza ba sai suka samu hadisai da yawa kuma su ba ga ruwa guda su ke ba imam malik madina aka yi shi maza na cewa yushaku an yuzurba al-ibn fala yushaku alim min alam al-madina nan gaba za a yi tafiya a duniya da wahala a samu malami mai ilimin malamin da za a yi a madina shi ne imam malik to imam malik ya karbi hadisai wajen sai da aisha ummul mu'minina ya karbi hadisai wajen abdullahi bin umara ya karbi hadisai wajen sayyidina abubakar ya karbi wajen su sayyidina umar ya karbi wajen su sayyidina usman ya yi nashi mazaba nashi usman ya ce kaza nashi matar mazala ta ce kaza to kaga dole wa'annan hadisan da ya samu a kansu zai kafa gashi mazaba imamu shafi makka aka yi shi shi kuma ya karbi hajji sai wajen su abdullahi abbasin da sauransu masu bin jabali wa'anda ke zaune a wurin kafin shi ya bar wurin shi ma wa'annan sahabbai hadisan ne hadisan ne ya karba wurin su akan shi ya kafa nashi maza shi ma haka abu hanifa haka abu bin hanbali kowa ya karbi hadisan sa ne a wurin sahabbai daban-daban sai su kai mazabobi ni na ji annabi ya ce kaza wani ne ya gaya mini ni ma na ji annabi ya ce kaza wani ne ya gaya mini kamar misali sabanin da ake samu na ce annabi kai magana sallama kai ka ji ka tashi ka tafi wani magana ya zo bayan ka kai baka ji ba wancan ne ya ji to kaga baka da labarin wannan magana kamar yana cewa gashi zai je masallaci maza Allah sai sai da Aisha ta ce ya Rasulullahi ga mani na fara dangarka ya ce mani ta ce na gane ya kushe sai ce ai majina ne sai ya karkare ya mai da mani majina sai ya karkare sai je sama imamu shafi'i sai ya samu wannan hadisi sai ya ɗauka cewa kana iya ka karkare mani ka je ka yi sallah wata rana zai je masallaci sallah sai sai da aisha ta ce ya rasu sallahi ga mani nan a rigarka sai ce mani sai ta ce na'am sai ce ba ruwa sai sa ruwa sai wanke imamu maliki sai ya san wannan matsala sai ka wanke sannan za ka je ka yi sallah to irin haka ne ake kira sabani na mazhaba kuma dukkan su kowa yana da hadisi babu ɗayan su da zai kafa nashi mazhaba ba tare da ya san hadisin manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi yasa ake kira su malaman mazhaba kuma su yi ijtihadi wata rana laifin salim ya zo masamarashi yana cewa duk wanda ya yi kumfani da matarsa ko ya yi mani ko bai yi mani ba sai ya yi wankan janaba sai aka ja gaya sai na umar sai na umar yana hanifa sai ya zo ya ja yaya za ka ce duk wanda ya kumfani da matarsa ko ya yi mani ko bai yi mani ba sai ya yi wanka kada in ƙara shi inda sake jin wannan magana a bakinka zan sa a yi wa saboda manzala sallama ya je wajen wani sahabinsa ko da aka ce masa annabi na sallama sai ya sheko da gudu duk cikin shi ruwa ne sahabin duk cikin shi ruwa ne da zuwa manzala ce ya aka yi na duk cikin kan ruwa ya ce ya rasu wallahi ka san ba su yi wa annabi karya ya ce ya rasu wallahi wallahi ko da ka kira ni ina ta cikin mata ina ta cikin mata na Rasulullahi da aka ce kai ne sai sai maza maza na kwasa ruwa na yawan kara na fito sai maza na ce a dalla Allahu bil ma'i mu yi maka gaggawa ai ba a wankan jaraba sai an yi mani ba a wankan jaraba sai an yi mani to shikenan wannan maganar da Annabi ya faɗi sai su sahabbai suka zauna a haka ɗin cewa ba a wankan jaraba in an sadu da mace sai a yi maniyi har sai na abubakar ya bar duniya haka ake yi sai da sai na umar ya zama halifa to sai na umar na halifa shine sai sun sake zo masallaci yake cewa duk wanda ya amfani da mace ko ya yi mani ko bai mani ba sai ya yi wanka sai na umar ya ce za su yi maka bulala mu mun samu ne sai in ka yi mani in ba ka yi mani ba za ka yi wanka ba magana ta zama muhawara sai na umar ya ce a kira sai na ali sai aka daga kira sai na ali ali ka ji abin da zai yake faɗi ka ji maganar shi kuwa menene ya ce duk wanda ya amfani da matar shi ko ya mani ko bai mani ba sai ya yi wanka sai sai na a ce ba haka za a yi sai na umar ai tunda matan manzon Allah na nan mu aika a tambaye su mana yaya annabi yake yi ai ya fi sauki sai na ne ce mu aika sai sai na umar ya ce a ji a tambayi hafsa ya shi wai ya annabi yake yi sai ta ce eh in ya yi bani ya yi wanka in bai bani ba bai wanka sai aka zo aka gaya masa na umar sai ce a ji ka ji ko ka ji ko zai ku zai maka bulala sai sai na ya ce a ba ita ta kai mace ba ta masa ka yi ka ta da wata mata sai ce a ta ta ya yi shi sai aka zo aka tambaye ta sai na shi annabi sallama in yayi mani yake wanka ko ko mai mani ba ta ce ko yayi mani ko mai mani ba sai yayi wanka da duk ya sa ta da ya sai yayi wanka sai aka zo aka ga sai na sai a ce ka ji ko ka ji wannan magana ko to a nan ne sai na umar ya ce daga yau ni umaru na sa doka duk mutumin da ya sa da matan shi a duniya ko ya yi mani ko bai mani ba sai ya yi wanka kaga sai na umar ya shahe wancan hadisi ya zo da wannan hadisi na sai da aisha hudu shakarar ne ko fi hafi ku bai ba kurkiratin addini ku a wurin wannan jayaniya sannan sai da umar ya yi aiki da alaƙun bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidun المقبول بالبعض الدوء عليها من واجبكم واياكم والمنافسه الامور فان كل منافسه الامور بدعه وكل بدعه ضلاله وضلاله في النار انا بنا cewa ku bi hanya na ku bi hanya halifofi na guda hudu masu shirarwa sai na abubakar sai na umar sai na usman sai na ali to kaga anan an bi mazhaban sai na umar akan cewa la budda ko ka yi mani ko ba ka yi mani ba sai ka yi wanka amma har yau a malaman hadisi imamu muslim ya rubuta hadisin a haka nan cewa in ka yi wanka in ka yi mani ka yi wanka in ba ka yi mani ba ba ka wanka ko yanzu yana nan wata a cikin mutum amma bai ne saboda bai nan wada su to irin wannan shi ne sabanin da ake samu a wajen sahabbai shi ne aka samu wajen jami'ai ya zama to ana kiransa mazhaba wannan ya tafi annabi ya ce kaza wannan ya tafi annabi ya ce kaza kamar misali a madaban ahmad bin hanbali idan hannunka ya taba zakarinka a lauran karan amma a madaban imam malik idan hannunka ya taba gabanka a lauran ya lalace sai ka sake a lauran ko da kana wankan janaba ne kana tafiya da Allah sai hannunka ya taba gabanka a lauran ya lalace amma wankan yana nan amma ka ga wajen Ahmad bin Hanbali ya ce na mako burkatu ya ce ai kokan jikin ka ne saboda ka Allah ka nana kaga shi ma hadisi ne samu daga manzon Allah shi ma wannan Imam Malik hadisi ne samu daga manzon Allah to da suka zuwa kiyama sai Allah yake tambaya me yasa na aiko muku annabi guda alqur'ani guda kuma kuma zo ko rana da mazhabin guda ko sai suke shi shi a mun amfani sai mi ke tsaye kuma Allah da ke magana da shi ba wai da Allah yake magana ba yana magana ne da harshe na mala'ika don mala'ika ke magana da shi sai Allah ya ce masa me yasa kuka yi haka sai ya ce ubangiji wane ne ya gaya maka mun haka da nan sai Allah ya ce a waye gaya min ya ce ubangiji waye gaya maka sai ubangiji ya ce mala'iku suka gaya min cewa kun kafa mazafafi na guda hudu addini na guda hudu sai ce a ubangiji a shari'a musulunci ba a daukar shaidar baki mala'iku makiya mu lokacin da za ka halice mu sun ce a ta mafiya bayan su tafiya wata mutima za ka halice masu ɓanna masu kusa jini ka zama ba mu yadda da shi su ba tuna shari'a musulunci ba na kan shi da baki saboda haka ubangiji ba mu yadda ba mu ake ne ya gaya maka mun kama maka ba su shi sai ubangiji ya ce a gaban ku hannu zai magana baki zai magana kafa zai magana sai ce ubangiji a shari'a musulunci duk mutumin da aka tilasta mai yin magana to musulunci bai kafa shi ne bai magana ko ba a yi kafa shi ba amma da aka zo sai aka ce dole su ya kafa shaida ko yana so ko bai so kuma ya kafa shaida to shari'a musulunci bai kafa shi ne don duk abin da ake so shi zai faɗa don yana tsoron a yi masa azaba saboda ka ubangiji gaban nan ba su magana a duniya yanzu in ka ce su yi magana ai duk abin da kake so shi za su faɗi saboda ba mu yarda da shi da wanda aka tilasta mu ba saboda ka ubangiji har yau muna tambaya wane ne ya gaya maka mun kafa maka bayan guda hudu sai ubangiji ya ce ni da kaina ni ne shaida sai ce ubangiji alƙali kuma ya shaida shari'a musulunci ba a yarda ba a yarda ba ai alƙali bai shaida a shari'a musulunci sai Allah ya ce ku je aljanna da fata ku albarka ya yi dan wannan an shi ne imtihani don a nuna mutane muhimmanci ilimi to wannan shine sabani da aka samu na intilafi na makamuri wai har yau wata rana na ji wani mutum don ba malami ba da cewa malami yana wai wa'azi wai irin wa'azi ka san shi ilimi daban muna da ilimi daban na san ilimi daban jahilai da ba su san ilimi ba da zarar mutum ya jawo aya ya fasara a wurin su na shi malam kai ko ma ba aya ba da zarar sai dan karanta wani addu'a a wurin wanda bai karatu ba sunan shi malam sai na ji shi yana cewa maza ba ba ƙarya ne duk wani maza ba za ke yi ƙarya ne sannan duk wani wai an ce hadisi kaza hadisi kaza ya ce duk ƙarya ne duk ya so ya maza ba mai gaba ɗaya ya so ya sauran masarar hadisai sai ya gaba ɗaya ya ce duk ba da ƙarya ba ne wai dukkan su wani ne ga annabi ya karɓa wurin annabi to kaga wannan kuma sai samu magoya baya akan ya halaka yana halakar da al'umma ai sahabbai sun zauna da Allah kuma sun ga annabi kuma sun karɓa hadisi hannun annabi sanan wa'anda tabi'ai irin su imam malik ne ai hannun sahabbai suka ansa hadisan domin sun tashi sun iske sahabban su annabi ne ba su gani ba amma su iske almajiran annabi sun karɓa ilimi wajen almajiran annabi haka malaman hadisi sun iske sahabbai sun karɓi ilimi a wajen sahabbai saboda ka zai yiwuwa gare ka a yau ka ce ba wanka da mazama ko guda ni ba ruwana da imam malik ba ruwana da shafi'i ba ruwana da sauran su fafi kowa to ba za ka gudu kai ba za ka gudu ba ma nasa laushi yawon bai shaɗar shahu duk wanda bai da malamin shaɗar da malamin sa tun da kai baka ga annabi ba baka saba da annabi ba to idan baka bi su ba ba ka bi ma man da annabi aliman ja yawmal qiyamah sadiq duk wanda ya rasa da jagora mai ilimi zai zo ranar kiyama yana amintacce bai da laifi saboda ya ci mai ilimi ne a kan shi bai sani ba to wayannan su ne malaman mazaba su ne aka yi wa tambaya kuma suka ba da ansa suka tsira a farman ilimin na nasu kuma Allah ya gafarta musu
وقالوا
وقال الرجل لابن مريم راينا قال وهذا الذي يتقصد الى شيء وهو اخره اول مره واليه يرجعون وقال الرجل لي سكت لما gangan jiki da fata lima shi ma ne me yasa kuka kuma shi wa ya sa ku me yana ku me yasa ba mu magana a duniya me yasa ba mu zo ku yi magana a nan suka ce a tsakanin da bai a tsakanin da shi wanda ya ce komi ya yi magana da kuma shi ke kuma magana ya ko kuma ba shi ya ba ku iko magana mu ma yau shi ya ba ku iko magana a duniya ma da ya ga dama sai ku tafi amma bai ga dama ba sai ce ba shi kadai ya yi magana sauran dabbobin duk suna da rai amma ba su magana dukkan su wanda bai da rai duk wanda bai da rai bai fata ko ba shi idan an ya mutu bai bana zuwa idan kafa ya mutu bai tafiya kafa in ido ya mutu bai gani in kunne ya mutu bai ji kaga duk suna da rai amma ba su magana amma shi an yadda baki ne magana to yanzu sun zo alkiyama an yadda kowanne su yayi magana kuma duk kafa shaida sannan idan aka ne har yau su za su kafa shaida sannan inda kake sallah kake sujuda wurin ma zai ba shaida suturan da kake sawa kai ibada da shi suturan ma zai ba shaida jama'an da kake ibada da su su ma za su yi ma shaida masallacin da kake sallah shi ma zai ba shaida kai duk abin da kake aiki alheri da shi sai an kawo abun yayi ma shaida domin ubangiji bai so ya zalunce ka ko da kwayar zarra inna allaha la yuzlimu kadaba bai zalunta dan adam ko da kwayar zarra saboda haka ba za a kama ka da laifi ba sai in kai laifi saboda haka duk abin da kake insa ko Allah kake yi inda kake yi zai zai shaida wallahi ubangiji ni ne na samu kuɗi na tara na gina hotel haka dai Allah zai na ciki ana shan giya a ciki me yasa kai haka wallahi ubangiji na yana zan samu kuɗi da yawa a ni ne na samu kuɗi na na tara na je na gina gidan giya a adini na samu kuɗi da yawa na gina gidan mata to wurin sa ya zo ya shaida hotel din ma zai zo ya yi shaida ga wanda ya gina ni in gidan mata ne zai zo ya shaida in gidan giya ne zai zo ya shaida in masallaci ne kan gina masallacin zai zo ya shaida wani ne ya gina ni ko da wani da wani da wani su suka haɗa kuɗi suka gina da ubangiji ko ne ne a duniyar nan sai ya zo ya kama maka shaida shi yasa in kana daji kamar gona in lokacin sallah yayi ana so ka kira sallah ko da kai kadai ne idan ka kira sallah duk itacen da yake kira sallah zai ma shi da ranar kiyama duk ganyen da yake kira sallah nan zai ma shi da duk baron da yake kira sallah nan zai ma shi da ubangiji rana kaza na ci shi a cikin daji yana ci ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah a cikin daji na ci shi ubangiji a ranar da kaga abin nan yayi maka shaida kuma wannan shaida su ne za su kuma da kan Allah shi to sai ka fara cewa sai mu shaidi ma da nan me yasa kuke mana shaida a kada da nan da ya kada ka tun shi ubangiji nan da ya sa ku magana shi ne ya sa ku magana wa huwa khalaqakum awwala marra kuma shi ya halice ku tun farko ku inda ma shi ne ku wai dai ku da kuma da dai za ku dawo da shi kun dawo ko ba ku kana da su mai akwai wanda bai kuma wajen Allah ne akwai wanda bai mutuwa ne ai kullu da zai ka tafi ko ko da dai zai ka tafi mutuwa inna ka bai yi kuma inna ma yi tu ya rasulullahi in dai kai ma za ka tafi su ma za su tafi yanzu nan karamin takaddiri ka auna wannan gari shekara ɗari da suka wuce da za ka tafi da tawon nan sai ka ji an ce ai duk mafi yawan mutane sun tafi shekara tamanin ma nan da za a fara shekara tamanin ba sai ka dace da duk mafi yawan mutane sun tafi sai ake da mutum ɗari wanda za su ke yawon da kasa yanzu ba babu su to yanzu wai yanzu daga gani muna tare da maza su fi nan za a waye gari babu kuma guda a ce Allahu akbar wata rana muke zaune da kowa na na tafsiri labari ake babu kowa ba kowa ya tafi saboda haka kowa da kowa ilaikum ja'ud ba wanda ba zai koma ga Allah ba